الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يكومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم في سال إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشيك بدا تفسير سورة الأعراف tafsirin gabatarwa a wannan masallaci na juma'a da ke cibiyar addinin musulunci a nan garin damaturu jihar yobe a yau ma kamar yadda muka saba za mu ci gaba daga inda jikin bakinmu ya ja a yau goma sha tara ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu shekara ta dubu ɗaya da arba'in assalamu alaikum wa rahmatullah وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريء الإقاب وإنه لغفور رحيم عن الله سبحانه وتعالى سيجمع قام جباري waɗannan yahudawa waɗanda aka hane su yin su ranar asabar suka ƙiji suka ci gaba da yi Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su ya tsiratar da kuma malamai waɗanda suka hane su su kuma malamai waɗanda ba su hane su ba zahirin ƙur'ani bai yi magana a kansu ba illa iyaka kamar yadda jiya muka yi magana a kai inda Allah subhanahu wa ta'ala baya azabtar da baya azabtar da wanda bai yi laifi ba su kuma ba su yi laifi ba saboda kasa cikin waɗanda suka yi wannan su rana asabar zahiri zahirin wannan yana nuna cewa sun tsira da wannan ne ikrama a almajirin abdullahi bin abbas ya gamtar da abdullahi bin abbas akan cewa eh lalle wayancan malamai waɗanda suke ce limata iduna qauman lillahi muhlikuhum أو معذبهم عذابا شديدا دندن فللي سنتيرا عندكما وسما لما يسكي استنباطي كلمة كلمة الله سبحانه وتعالى يشي أنجينا الذين ينهون عن السوء سكتي ينهون النن ينعطوكا ما لمن بسكهانا ينعطوكا كما ما لمن دبسهانا با saboda su malaman da suka hana sun hana kansu sun hana wani ne su kuma waɗanda ba su hana yin su ba ba su yi wa'azi ba sun hana kansu ba su hana wani ba ne saboda haka aka cire makulun bihi na yan hauna kai an je lallazina yan hauna a nisu'i aka ce kenan yan haunan nan yana ɗaukan yan hauna an fusahum wa gairahu yana ɗaukan kuma yan hauna an fusahun kaɗai saboda haka yan haunan aka cike miki maf'ulun bihi kamar yadda ka'ida shi a gumma da man ilmul ma'ani suna cewa cire maf'ulun bihi to yana ifada ta shumuli da umumi saboda haka ne bayan wannan ishu da kusu ya kare Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa to su yahudawa haka ake tafiya da su tsawon zamani mayar da su bururrukan nan da aka yi a kulla da hukunu kiradatan khasi'ina ba zai tsaya a nan ba tsawon zamani tsawon duniya gaba ɗaya Allah ya sanar da su ya musu shedan cewa akai akai zai na aika waɗanda za su azabtar da su shine wa in ta'azzana rabbuka anan ta'azzana ana cewa azana ala wazni aqala ana cewa ta'azzana ala wazni tafa'ala yana bada ma'ana na shela fa'azinu bi harbi min Allah wa rasulih ko a wata qira'a fa'azinu bi harbi min Allah wa rasulih shine shela da idani da notice akan cewa za a yi abu kaza shine ta'azzana anan shi yasa warshin mu a warshin mu ta azraq ke haƙƙaƙa waɗannan fi'ilai guda biyu a nan da kuma can mana wa in ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati wa in ta'azzana wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum yayin da asbahani a nan yake sahalawa a can kuma yake da wata shi guda biyu da kowanne yana ba da ma'ana shela sanarwa ubangijinka ka sanda cewa ka tuna cewa ubangijinka tuni ya yi shela ya sanar da yahudawa wannan shela da sanar da yahudawa ɗin shi ne la ya ba sanna alaihim ila yawm qiyamati wallahi zai na tada musu aika musu ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashi alkiyama man yasumuhum su'al azabi anan da sama yasumu asalin wannan kalma daga tai ne zace sama yasumu misali ka taya wani abu za ka saya shine sama yasumu sauman kenan daga wannan ne aka dauko azaban da ke bin mutum a kai a kai saboda taya abu ana tayawa kai a kai tukuna har a ji a tsaya a kan takamammen farashi na saya kasiyar saboda haka shi na saya naira goma a'a ban sayar ba to goma sha biyar a'a to ashirin a haka da Allah a ji a tsaya a ashirin da biyar ko talatin da wannan ne aka ɗauko azaban da ke bi bibiya akai akai ba lokaci guda ba to shi ne ake kiran shi sama ya tsumo shi yasa yake zuwa a cikin kissar fir'auna ya tsumuna kusu al'azabi kasancewar shi fir'auna yana bibiyan gida gida gida idan aka tara yara waɗanda aka haifa sai a yanka kasancewa gida-gida ake bi shi yasa Allah ya ce ya sumu na kusu al'azabi bai ce yi azibu na kusu al'azabi bai ya sumu na kuma azabar jijiyansa ake an ne aka ɗauko sama ya sumu kuma yadda zahiri muke fassarawa a hausa ya sumu na kusu al'azabi suna ɗanɗana muku da azaba mummuna wanda ba haka bane fassara ana suna ji muku da mummunan azaba a kai a kai ma'ana yahuda in aka bar suka dan wala to sai a tura wani cikin musulmai ko cikin waɗanda ba musulmai ne ya dan dana musu azaba sai abun ya lafa bayan shekara hamsin sittin ɗari kuma hankalinsu ya kwanta sai a ƙara tura wani ko musulmi ko ba musulmi ba ya azabtar da su dan wannan ne Allah yake man yasumu ya man yasumuhum su'al azab din in ba da amfani da kalima ta sama yasumu ba ba za fahimci cewa su yahudawan ana musu azaba a kai a kai shi muhimmancin sanin gundarin ma'anar kalma a larabci majazi ne hakika ne tadawuzan lugawiyyan ne wajen fassara alkur'ani mai girma to saboda haka anan Allah subhanahu wata'ala na farko ya ce ta'azzana su sun sani ya sanar ya musu shela wannan abu zai na kasancewa sannan kuma na biyu ya ce la a sanna zai na tada daga ba'asa zai na tada ko zai na aiko na uku ya ce man man nan lafazi ne na umumi zai tayar ya azabtar da Yahudawa ko wanda zai aiko ya azabtar da Yahuda wannan zai yiwu ya zamo musulmi ne zai yiwu ya zamanto ba musulmi ba ne. To saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana cikakken wannan a cikin farko farkon suratu Isra'il وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال ديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولتذكروا ما أدوا تذكيرا أصابكم أن يرحمكم وإن أتم أجلا a wannan Allah subhanahu ta'ala ya baya baya babu labari irin yanayin kirkin da yahudu za su yi a duniya kuma su zo su karye su kara yin karfi su karye idan Allah subhanahu ta'ala yana magana ne akan lokacin bukku nasar nasar wani sarki aka yi wanda mekin mekin jinin yahudu kaman hitila da aka yi su nasar ba musulmi bane ba mumini bane kawai mekin jin mekin jinin yahudu ne su nasar sai ya tashi ya rusa musu masallacin baitul maqdis ya kakkama ya kakkashe matasan su ya bautar da matarsu ya ya wulakanta su to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ba da labarin cewa za su yi karna sau biyu a doron kasa karna su biyu saboda su duk lokacin da suka samu dama kawai karna ta su a tarihin yahudu ba saba samun dama sun yi aikin alkhairi kwata-kwata sabanin nasara kenan su nasara za su iya samun dama su yi aikin alkhairi amma ban da yahudu فشيء لا يفسد لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا كنا فاذا جاء فجاء وعد اولاهما دينا yana magana ne akan dukku nasab da suka yi karfi mulkin su ya karfafa tun lokacin da tsaluta ya kashe jaluta suka kafa daura suka yi karfi suka yi karfin tattalin arziki suka yi na shakkashe mutane har sai da kai ga yahudu ba normal mutane ba akwai safiyan da suka kashe annabawa ɗari uku suka yi kumallo suke breakfast da kashe annabawa ɗari uku da sassafe sannan da hansi kamar tara ko goma suka yi kasuwa na baje koli ma'anar cewa kashi annabawa ɗari uku ba su ba su ji shi ma a ciki ba ma komai su ba aikata ba misali in mutum ɗaya kashe ma za ka iya zuwa kasuwa a ranar hankalinka zai tashi mutum noman ɗaya ka kashe za ka iya zuwa kasuwa ba amma yahudu suka kashe annabawa ɗari uku da sassafe suka yi breakfast da wannan da hantsi kuma suka kafa kasuwan baje koli domin su nuna da su ji komai ba ba sa jin sun ma wani abu da ta shi annaba wannan ƙarshe uku to a haka Allah sun yi aiko musu da hukki nasa shi ne fai za ja a wa ulahu ba ba a su ba alaikum ibadan da uli ba su shi su ne sojojin hukki nasar kenan suka tattace su ana cin su lungu lungu yahuda zai shiga cikin kogo a ji shi a zakulo shi a yanka shi a gunduwa gunduwa ce matarsa tana da ciki za a kama matar a yanka ta a farke ciki a cire dan ma a yanka shi haka buktu buktu nasar yayi cikin da biki da ya mutu shine idan da uli ba asin shadidin fajasu da tiyar shine fa iza jaa wa'dul akhirati shi ne da manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shi ne faiza ja'a wa'azul akhirati yasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida shi za a nan wata ambaci masallaci shigowa masallaci shine fatahin baitul maqdis a hannun Abu Ubaida bin Jarrah wanda lokacin manzo ya aika Khalid bin Walid lokacin abubakar ya aika khalid bin walid ne yayi wannan fatahi da Umar bin Khattab a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama a shakkar jagoranci bayan rasuwan Abu Bakar sai ya aika Abu Ubaida bin Karra cewa ya je ya karba ya karbi jagorancin a hannun a hannun Khalid bin Walid kamar kuma wasu na cewa Sa'ad bin Abi Waqas ne shi kuma sai ya je ya karasa fatahin Baitul Maqdis aka karɓe a hannunsu aka shiga shi yasa fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid shi aka danto da baitul maqdis aka shiga ciki abin da yasa abin har yanzu bai kare ba Allah subhanahu ta'ala yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in as'atu falaha fa idza jaa wa'dul akhirati can gaba kuma yace wa in uttun udna kaga wa in uttun udna din nan zai nuna maka cewa ma dama yahudu ba su da barna ba a doron kasa ki irin karfin da suka yi sai Allah ya turo da wasu waɗanda za su danta musu azaba za su gana musu azaba saboda haka cikin wa in uttun udna ne a mu'jiza ta Qur'ani aka aka turo musu da Hitler wanda jagora ne shugaba ne na Germany Yahuda suke sun mamaye Germany kuma arziki ya dawo hannunsa tun yana ɗan kankani sai abin da aka gani mai kyau yace wannan nawaye ne sai a ce ga wani da Yahude ne tun yana firama ne ɗan kankani ɗan kankani gari garin su ne kasa kasar su ce duk wani gida mai kyau na Yahudu tattalin arziki na yahudu gonakai na yahudu komai na yahudun nan ya kulla musu tun yana dan kankani sai taso ya shiga soja to dama na samuwa kawai aka fara kama yahudawa za a kama ba yahudi a yanka shi a kama matarsa a farko cikin ta tun da kashi yahudawa shine maulana sheikh ibrahim ya yake cewa da hitila musulmi ne za a buɗa masa kofofin aljanna guda takwas ya shiga aljannar da ya ga ma saboda mugun shiri a duniya shi ne hebe kasa kusan 8 over 10 din yahudu na duniya gaba daya yahuda a kashi goma hebe ya kashe kusan kashi takwas ko bakwai a cikinsu kaɗan ɗin da ya rage to su ne ingila da faransa a wancan lokaci suka haɗa baki suka je suka ajiye su inda yanzu ake ce ma isra'ila kuma tun da allah ya ce wa in uttun udna abun bishari ba yanzu sun yi ƙarfi a duniya kowa ya riga ya su tattalin arziki nasu ne komai nasu ne to wannan wa in uttun udna ɗin yana nan tafi karfi da ƙarfin da suke to saboda haka ne anan Allah subhanahu wataala sai yace man din man din nan kaga buksu nasab ya shigo ciki man din nan eh zamanin manzo Allah da aka yi fiti man din nan ya shigo ko Umar bin Khattab ko Abu Bakar ko Sa'ad ko Abu Ubaida ko Khalid man din nan ya shigo haka fitila shi ma cikin man din nan ya shigo shi yasa aka ce man yana da nasabi umumi ko musulmi ko kafiri ko ma wane ne kenan man yasumu su azab saboda haka a lokacin da daula usmaniya ke mulkan duniya daula ce ta musulunci haɗaɗɗiya take mulkan duniya tana da ƙarfin tattalin arziki ƙarfin soji wanda turawa lokacin sun karye yahudawa sun karye sai da suka tara maƙudan kuɗi suka tsaye wani da ake ce ma'atatu suka tsaye shi da maƙudan kuɗi ya janye khilafatul rashida ya janye ya janye daular musulunci cewa su yanzu sun ware kasar su ta turki kawai ba ruwansu da sauran wuraren da suke mamaye da shi da sunan jagorancin musulunci daga nan ne shi kenan kasashe suka babban yanzu da kwakwale aka yi kananan kasashen nan na larabawa turkiyan ma aka yi ta aka zo aka yi su iran su waye duk suka tarwa su suka kama gaban su a turku wannan to yana ɗaya daga cikin la'anannu tsinannu waɗanda suka ci amana addinin musulunci wanda ta cin amanansa ne musulmai suka shiga halin nan da suka shiga a yau wanda su kansu ba san daga ina su ci ba ba san kuma ina za su tafi ba duk cin amanan a taturku ba nan wai a taturku wai ba ban turkawa ba ban turkawa kuma dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa turkawa za su kafa daular musulunci mai karfi ya bada labari cewa karshe wani zai yi ridda cikin su ya kafirce to sai zaman to wannan ta turbe shi ya ridda ya kafirce ya siyar da daular musulunci a interest bukatun kansa nasa na kansa kawai aka shiga wannan fauna da wannan ne faransa da ingila a lokacin suka samu daman ajiye ajiye yahudawa a falasin a lokacin da ingila ta yi mulkin mallaka a falasin tana janyewa to shi kenan su kuma yahudawa suka kare shi har yau sama da shekara 60 kusan shekara 70 ana nan ana kashe falastinawa ana rusa musu gidaje ana cewa yahudawan kaka gida yahudi dan iyalin kana zaune za a zo a baka notice a ce ana so nan da litinin ka fice ka bar gida in kuwa ba ka fita ba da kai da yaranka da dukiyanka gaba ɗaya za zo da direta a rusa gidan a kan ka shi kana su ba su yadda ma su zo su zauna a gidanka ba za su rusa ma gidan a kanka sannan kuma gine ne su zo su gina gidan su ba wa wani da yahudi ya zauna shi ne za ku gana cewa almusufini almusufinu shi ne wanda bayani ne mai tsawo wanda an kashe miliyoyin mutane an kashe an rufe gidajen musulmai miliyoyi ana zaune a kun har yanzu mutum bai kare ba sannan za a tada yaƙi kwanaki kaɗan in sun sha wahala su kan matsorata ne la yuqatiluna kum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i jibrin aw min aw min wara'i jidari a wata qira'a su matsorata ne su ci zali su tsofi yaki su tsorata kuma su janye su a quran yakin da yake ta kaiwa tsakaninsu da gaza kenan kwanan nan ma an yi hayaniya hayaniyar ta wuce haka na har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai cike wa'adin shi na karshe zamanto duk duniya babu ko yahudi ko daya duk duniya babu yahudi ko daya wannan hadisi ya tabbata karshen zamani za a kashe yahudu za su na kuya bayan dutse dutse zai ci ta'ala abdallah ta'ala ya abdallah inna yahudiyan bil wara'i ga ba yahudi ta baya na ta'ara faqfudhu bishiya za ta za ta koye ba koya bayan bishiya bishiya za ta ce ta'ala ya abdullah faqfudhu shi manzo ya ce illa al-gharqat fa innaha min shajarati yahud akwai bishiya ta tsawa yanzu ana ce mata gharqat to bishiyar bishiyar ita kanta ma ba yahudiya ce saboda haka ita ce bishiyar sauda suka buya da za ta kira musulmi ta ce ce ke zo ya kashe ba suna na ana tabbata bishiya wajin Allah ne man ya su muhumsu al'azabi a nan Allah subhanahu ta'ala ya yi amfani da kalima ta ta'azzana rabbuka a matsayin rantsuwa ne kamar ya ce wallahi la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'a azab la yab'athanna din ya zamo jawabul qasmi ne sannan ta'azzana din ta'azzana rabbuka haka mai yadda shi tamkar tamkar rantsuwa saboda ko su jumloli saboda karfin ma'anan su ana mayar da su rantsuwa misali wa iz akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum kuma وإذ أخذنا وإذ أخذنا ميثاق الكتاب وإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس هو إذ أخذنا ميثاق الذين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ma'ana jumloli ne saboda ƙarfinsu sai a mayar da su rantsuwa irin su Allahu la ilaha illa huwa la yaji ma'annakum ila yawmil qiyamah la ilaha illa Allah haka mayar da shi jumlar aka mayar da ita rantsuwa sai aka kawo la yaji ma'annakum jawabul qasmi kaman wannan ne aka kawo la yaba sanna alaihim ila yawmil qiyamati a jawabil qasmi na wa ista'azana rabbuka shine Allah subhanahu ta'ala yace inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim baya mun karanta karshen suratul an'am inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim cikin wannan anan jumloli guda biyu in an musu ta'didi anan da anwa'i na mu'akidat inna rabbaka la sari'ul iqab wannan farko jumlar jumla ismiya ce ka kawo jumla a ismiya to nan ma tauhidi ne ne zaman kansa asalinsa rabbuka rabbuka sari'ul iqab rabbuka mubtada sari'ul yaqin kabar ta jumla ismiya kenan sai aka sa inna inna inna rabbaka aka karfafa inna sannan aka tsara kawo lam aka ce inna rabbaka la sari'u la sari'ul yaqin kenan ga jumla ismiya ga inna ga lam ga inna ga lam tauhidi guda uku haka wa innahu wa innahu la ghafurun asalinsa huwa ghafurun ne mufrada da kabar jumla ismiya tawkidi na farko tawkidi na biyu aka sa inna innahu tawkidi na uku kuma aka ce la ghafurun aka sa namu amma san suratul karshen suratul an'ami inna rabbaka sari'ul iqabi an yi tauki jumla ta farko da tauki guda biyu jumla ismiya ta illa ma'anonin su daban-daban ne sai da zaka ga ma'anonin su daban-daban ne normal magana mutum da ka san ba ta shakku a kansa kawai kana ba shi labari ne to za ka ce zaidul ka'imun zaidu a tsaye sannan kuma in ya tambaye ka shin zaidu a zaune yake ko a tsaye a zaidun ka'imun am jalisun am ka'idun zaidu a zaune ne ko a tsaye za ka ce inna zaidan ka'imun ka kawo inna saboda tambayan da ya yi za ka tabbatar masa eh lalle a tsaye yake sannan kuma idan mutumin da yake ja da kai ne yana musu da kai cewa bai yadda sai su kabe yake ba shi ce masa inna khairan la qaim saboda haka jumlolin ma'anan su daban ne shi yasa zaka ga Qur'ani ana tasarrufi irin wannan yana shigowa cikin ilmul ma'ani misali qalu la daira inna ila rabbina munqalibuna inna ila rabbina munqalibun ko inna ila rabbina munqalibuna yake cewa ثم لأسلفنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منكلبون وما تنسم منا أما أقول إن الله سبحانه وتعالى يكتوى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لا منكلبون ga anan akwai inna akwai lamu can kalu la tsira inna ila rabbina munkalibuna kalu inna ila rabbina munkalibuna ba lamu da yasa anan aka ce wa'in da rabbina da mun kalibuna to ana hadin tafiya ne tafiya kuma mazinnatul mauti mutum ne ya hau jirgin sama ya hau jirgin sama ya hau jirgin sama subhanallazi sakhara lana hada wa ma kunna lahu wa ma kunna kunna lahu mukrinina inna ila rabbina lamunkalibuna yana nuna ba tabbas ya sauka kasa shi yasa ya tabbatar da komawa zuwa ga Allah da taukidai guda uku inna da jumla ismiya da lamu amma qalu la khayra inna ila rabbina munkalibuna qalu inna ila rabbina munkalibuna irin wannan ne saboda haka zaka ga farkon surat yasin farkon surat yasin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وهم مثلا مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم مثلين فكذبوهما فاعززنا الثالث فقالوا انا اليكم مرسلون فاعلم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لا مرسلون ake sun karyata farkon da farko da suka zo suka ce inna ilaykum mursaluna suka ce inna babu wannan damu din suka ce ma an illa basharun misluna ai ku mutane ne irin wa ma anzal arrahmanu min shay ba ma wani abin da Allah ya saukar ballo ku zo ku ce man Allah ne aiko in antum illa tasribuna kawai ku makaryata ne suka ce kalu suka ce rabbuna ya alamu inna ilaykum la mursaluna suka ƙara wannan damuke saboda haka ne asarin ilmul ma'ani wajen tafsirin qur'ani duk lokacin da kaga ayoyi sun canju da ziyada ko nuksani ko tafsiri ko ta'fili kamar da muka yi bayani bai jima ba ayoyin suratul fatima da kuma suratul a'raf da suka fassara su wajen da alaikum salama wa anzalna alaikum man wasalwa mun yi bayanin asarin ilmul ma'ani cikin fassara qur'ani kamar wannan ne a nan aka ce inna rabbaka la sari'ul iqabi ubangijin ka tabbas yana da gaggawan ukuba saboda me ne ana magana ne a kan yahudu waɗanda suka fi kowa cin zali da farda a doron kasa su saboda aka sun cancanci a ƙara musu har su sauki inna rabbaka la sari'ul iqabi sannan kuma aka ce wa innahu laghafurur rahim saboda abin da zai zo a nan gaba yihum salihun wa minhum duna zalika na'am
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم في الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna Qur'ani gaskiya ne saboda kana so ka tabbatar da cewa Qur'ani gaskiya ne kana bibiyan abin da Qur'ani ya faɗa yace za su zo su wakana zaka ga abubuwan sun zo sun wakana yadda Qur'ani ya ba labari ko ka duba fati'a ta geografiyar Qur'ani in Qur'ani yace agu kaza akwai abu kaza zaka ga abu akwai shi agu kaza akwai gari agu kaza an yi kaza zaka ga eh an yi abin a wajen kamar haka ne anan Allah subhanahu wataala yake cewa wa qatta'nahum fil ardi umama anan wancan umaman din da kuma wannan umaman din daban-daban ne wancan wa qatta'nahum din da wannan qatta'nahum din daban-daban ne saboda istirati ne lafazi a baya Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana a baya domin qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi ya'dilun wa qatta'nahu muslimin asharat asbatan umama wancan qatta'a din yana nufin rarrabe su kabilu kabilu rarrabe su kabilu kabilu wannan qatta'a din yana nufin tarwatsa su a duniya tarwatsa su a duniya ba su da takamammen lardi takamammen gari nasu saboda haka kafa yana zuwa rarraba mutum zuwa wasu kabilu ko zuwa wasu rinjina kafa tarwatsa mutum asali kafa inda yake nuna rarrabawa yana ta'adiya da maf'ulai guda biyu maf'ulai guda biyu da kansa wanda yake zuwa ma'ana da tarwatsawa yana ta'adiya da shi ne shi yasa nan yake wa qatanahum fil ardi qatanahum fil ardi haka tarwatsa su a doron kasa umaman umma umma haka ce umma umma anan shine jama'an da suke rayuwa gu daban-daban gu daban-daban ma'ana a tabi'ar yahudawa Allah da ya la'ance su ya tsine musu ba sa iya haduwa a kuɗe su rayu in sun taru a kuɗe sun rayu ka ba su shekara ɗari kawai wani zai zo daga cikin manya su mu musu al'azabi zai tarwata su saboda haka za ka ga tun daga lokacin da aka kori yahudawa daga madina akwai banu kuraiza akwai banu kwainaka akwai banu nabiyar wayannan kabilu ne suka rayuwa cikin garin Madina manzo ɗaya bayan ɗaya ya kore su suka koma Kaibara Kaibara bayan sun koma Kaibara suka cika shirya wa musulunci da musulmai makirce makirce sai Allah subhanahu ta'ala ya ba umarni manzo ya tura sai na Ali karramallahu wajhahu yaje ya yaƙe su ya kore su a kai bawan suka tarwace suka zaman toba su ta gari za ka iya samun su ɗaya biyu a nan garin ɗaya biyu a wancan ƙauye ɗaya biyu a wancan za ka zane su a tarwace tukunan sai na umar da ya zo sai na umar da ya zo aka masa bai'a ya zartar da umarnin manzon Allah la yaji kani ufi jaziratul arab dinani sam addini biyu ba za su haɗu cikin jaziratul arab ba ce akwai musulunci akwai wani addini ba za su haɗu ba haka nan asiritul yahuda wanda sa min jaziratul arab a wata riwaya asiritul mushrikina min jaziratul arab sai na umar ya ce to lokaci yayi da azabtar da wannan wasiya ta manzon Allah sannan manzon Allah da ya zo da rasuwa ya bar wasiya cikin wasikinsa to shi ne a kori wani addinin nan ba musulunci ba a jazirar arab a kore yahudu da nasara a jazirar arab sai na abubakar ya zo ya zo yana fama ya kan waɗanda suka yi rita ba samu ya zartar da wannan wasiƙi din ba sai na umar yana zuwa farkon abin da ya zartar shi ne su kushe bar jazirar arab saboda haka daga nan suna nan a tarwata misali mun je magrib nan magrib aka nuna ma wani aka nuna mana wani anguwa anguwa ne tsari na yahudawa amma ba za ka ce ma yahuda ba ne saboda sun zauna cikin kabilun magrib din irin al'adunsu irin sa rigunansu da abubuwan su za ka ga iri ɗaya ne to ire-iren su ne a jifa jifa jifa da aka kafa wannan haramtacciyar daula ta Isra'ila sai mahukunta suke kiran su a hankali su dawo su zauna a kasar su kasar su tasu da kansu su kuma sun san da cewa su tare a guguda hatsari ne ko yaushe sai an turo manyan su hoto al'adashi to saboda haka ne a nan kabba'a din na tarwatsawa can kabba'a na rarrabawa can kuma umam kabilu kabilu nan kuma umam kuma al'umma da suke zama a gudu daban-daban wannan shi ake cewa al-istirakul abin na al-istirakul lafzi abu al-lafzi su haɗu amma a ma'ana su zamanto daban-daban to shi ne anan Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya ba da labarin nan haka yake su an tarwatsa su a doron kafa yanzu misali za ka je America suna nan su suke tudu a harkokin siyasa da tattalin arziki na na na amerika ka je faransa suna nan ingila ne da ba su ba su tuska sosai ba su da yawa a ingila rasha kuma da jimawa da suka gane hatsarin su rana ɗaya sai da suka kashe yahudawa dubu arba'in ne ko dubu ɗari ne suka kore su a ƙasar su rasha a cikin sa turawa suka zama to ɗan koransu a yau saboda tattalin arzikinsu yana hannun yahudu dole su a cikin yahudu ya sa su yasa a faransa take goyon bayan su amerika take goyon bayan su ingila ma da take da sassauci saboda ba su da yawa a a ingila saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya faɗan nan haka ya hutu ya kasance a tarwaje a doron ƙasa a ko'ina ta inda suka zo suka taru suka ce wannan ƙasa suke Isra'il da yanzu ake magana kai ƙasa ce wuce ana ja da su har yau ana tafiye jini ba su taɓa yin kwana ɗaya hankalin su hai a fice wannan yana daga cikin dalilan da sauran yahuda suke iya da su zo kawai ba kwanciyar hankali shine Allah yace to minhum salihuna wa minhum duna zalik da infas da adalci irin na Qur'ani duk irin abin da muke magana akan yahudu cewa sun kashi annabawa 300 safe da yammaci suka kafa kasuwar suke koli sun yi kaza sun yi wannan ba a haduwa a taru a buɗaya a zamo ɗaya a cikin su akwai waliyai manyan manyan sahabbai su Abdullahi bin Salam suna nan wanda da ya kude ne zamani da manzan Allah ya zo ya musulunta shi ne mai ya tattauna asirin yahudawa na ayoyin da suka ɓoye masu bayanin manzan Allah masu bayanin sahabban manzan Allah a cikin kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce zalika masaluhu fi injili wa masaluhum fi tawrati kazalika akhraja shat'ahu jiya ba su san wadannan ayoyi da karanta wa sahabban manzo Allah ya musulunta sun yi sun yi sun yi ba abin da ba su yi ba a kansa ya ji ya musulunta ko babban malami ne a cikin ku a cikin su matsalin a taura saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala ya ce minhum musalihu cikin sa kun sa da hannu wanda suka tafi addinin musulunci suka taimaka wa addinin musulunci amma kaɗan ne kaɗan ne kamar yadda za ka ga a nan Nijeriya ka ga musulmi inyamuri kaɗan ne to haka nan ka ga ba yahudi musulmi kaɗan ne misali a dubu ka tara yahudu ba za ka samu ɗaya a cikin abin da akwai za a ci akwai ne komin kankantarsa saboda haka Allah ya musu insafi ne sun sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'ima wa ulaika min as-salihin wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhi yake musu insafi da adalci duk da halayyar sunan fa minhum salihuna wa minhum duna zalika mana cikin sako wanda ba salihai bane wannan usulubi ne na Qur'ani ba a cika son ambatan abin da ba shi kyau ba a harshe ce wa inna min salihuna wa minna duna zalika haka haka manzo yake amfani da wannan usulubi wa ban wati da khairan falyahmudi falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yadumun nahita nafsahu yace kaman wajada sharran fala yadumun nahita abu ambata mummuna abu a harshe shi yasa manzo yake cewa in za ka yi magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar karshe to in ya buɗe bakin su ya faɗi alkhairi in ya san ba zai faɗi alkhairi ba ya rufe bakinsa saboda haka ne minhum salihuna ba a ce minhum salihuna wa minhum fasiquna ba ba ce minhum salihun wa minhum zalimun ba a'a minhum salihun wa minhum duna zalika akwai wanda ba salihai bane wannan din su suke tilawa wa balawnahum bil hasanati was sayyiati su yahudu mun jarrabe su da hasanat dan al hasanat ana nufin yalwa da arziki da sarrafa abu mai kyau saboda hasana na zuwa abu mai kyau hissi hasana na zuwa abu mai kyau ma'anawi sai a abu mai kyau hissi sai a abu mai kyau ma'anawi misalin lada za a ce mishi hasana ba wani abu ne hissi wanda za a iya ganin su a ido ba kamar yadda arziki za a ce mishi hasana mulki za a ce mishi hasana saboda haka anan wa badawnahum bil hasanati su yahudu mun jarrabe su da dukiya mun musu dukiya tari mun jarrabe su da sarauta mun ba su dama sun yi karfi sun samu sarauta don muka za su yi amfani da dukiyarsu ne aikin alkhairi za su yi amfani da daman da aka ba su ne a doron ƙasa aikin alkhairi au ko kuma za su barna saboda haka kowanne mutum ana jarrabansa da hasana ana jarrabansa da shirya wanda galibin mutane ba sa cin jarraban da ake musu a hasana galibi misali idan ba ka da dukiya sai talaka Allah ya ci dukiya ya baka to ya jarrabe ka da dukiyar ne ka san ɗacin talauci ka san yadda talakawa ke shan wahala to ga yau kai talaka ne ga shi dukiya kudi ya shiga hannunka za ka tausayawa waɗanda suke shan wahala tare da su baya au ko kuma za ka waiwaye musu baya har su ina zama a inda suke zama abokananka cikin su ma ka yanke hulɗa da su ka cancanta abokanai to za ka ga cewa to tari ba a cin wannan jarrabawa da wannan ne karuna ya halaka kala inna ma utituhu ala ilmi indi yace ai dama ina sane cewa ko yau ko gobe sai na yi abu ya kuce cikin salihai ya kuce cikin almajira annabi musa ya daina zuwa zama in yana fita sallah ya daina fita sallah shine balawahum bil hasanati kenan wa sayyiati kuma wannan to shine wal habl wal kulli shay'in min al khawfi wal ju'i wal nafsin min al amwali wal anfus wal thamarat inna Allah subhanahu wa ta'ala zai iya jarrabanka da kowanne irin abu zai iya jarrabanka da kanku sai zaman tadar kuma irin zaman da muke lokacin boko haram da dare kana zaman za ka kwana ko ba za ka kwana ba ka fita za ka zo kasuwa za ka dawo ko ba za ka dawo ba za ka zo masallaci za ka dawo ko ba za ka dawo ba Allah yana jarraban ka da tsoro rayuwa na ina domin shin za ka dawo gare shi ko ba za ka dawo gare shi ba Allah zai jarrabe ka da yunwa wal ju'i yunwa kai karancin abinci ko kana da kuɗi babu abincin da za ka ci ko tsadan kayan shin za ka koma ga Allah ne ka gyara halayen ka bar abubuwa ko za ka ci gaba dai wa naqsin min al-amwali Allah zai iya jarraban ka da asara da kana da dukiya mai yawa ya ragu ko amma sata ko amma gobara ba fata ba ko amma fashi wa naqsin min al-amwali in an Allah zai jarrabe ka da rasa wasu rayuwan rayuka da kake tare da su wasu abokanan su rasu shi to tunda abokina wani kullum muna tare fa ga shi yau ya rasu ya kamata a cikin nan da muka zaba muna yi da da shi mu mutuna ko kuma ya raba ka da ƴaƴanka ya raba ka da matanka ko iyayenka wal anfusi was samarat zai iya jarraban ka kuma da fari ka shuka ya ke fitowa ko ya fito ya ki girma ko ya girma ya ki ƴaƴa wannan jarraba ne cikin wasu sayi'ati zai jarrabi da sayi'at ana so mumini a koyaushe ya tanadi imani saboda tinkarar jarraba shi da ranar imani kenan wani jarraba idan Allah ya maka in baka tanadawa wannan jarraba imani ba sai ke rikama sai ai Allah baya saka shi yasa ya ma haka shi ke rikama saboda haka ne sabon manzo Allah su sallama Allah yake yake magana akan su wanda dina ta kawo utara sai ce wal imana saboda haka imani tanadin sa ake yi akwai ranar sa domin haka a matsayin ka na bawon Allah za a jarrabe ka da hasana za a jarrabe ka da sayya kai dukiya ka san an jarrabe ka kai lafiya lafiyan ka karau wasu na fama da cutar suga wasu na fama da hawan jini wasu cutan mai ka duba kai lafiyar ka karau to Allah fa ya jarrabe ka da wannan lafiya shin za ka yi amfani da wannan lafiya ne ka bautawa Allah kai aiki da kai ne ko ba za ka yi ba wani yana nan yana kanar kariyar bakance cewa wallahi wallahi in Allah ya raba ni da wannan cuta zan na yin azumi a da nake da kuɗi duk sati sai sai kuma ga yi lafiyan ka kalau ba ka da shi ba ka yi jarraba ne a jarrabe ka da lafiya a jarrabe ka da dukiya a jarrabe ka da mulki da sarauta me za ka yi da su to shi yasa anan Allah subhanahu wataala yace wa balawnahum bil hasanati was sayyiati menene ribar jarraba ko da hasana ko da sayyi'a me ce ce ribar jarraba shine la'allahum yarji'una da Allah za su dawo kan hanya daidai su tuba to saboda haka yanzu mu mutanen yobe ko mutanen borno ko adamawa bauchi ayan na ai akan mu take magana a ce Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe mu shekaru aru aru tun daga lokacin da cikin radi ya yanke turawan faransa suka zo suka kashe radi mutanen borno suka zauna lafiya ba kuma samun wata fitinar da za ta hana kamsu salawata ko za ta hana bulaguro ba sai fitinar kofa a wannan tsakanin gari nan Allah ya jarrabe mu da zaman lafiya me muke yi a wannan tsakanin mun yi amfani da lafiyar mun daina zinace zinace duwaɗi cin giba da rashin da musguna wa iyaye ɗan uwa kin juna har saka ɗaya mun daina ba daina ba to yanzu da aka jarrabe mu da wannan fitina fitinar ta shuɗe shin mun dawo ga Allah eh yawa wannan fitinar ta tafi da su abokanan ka nawa kake tunawa an kashe su a waɗannan cikin shi ga shi kai ka kai da karayu shin ka canja halinka eh ya kamata bayan waɗannan cikin da suka shuɗe eh a daina ganin cikin bol a cikin da masu gaba daya ko kewayen yogi gaba daya a ce kai lokaci yayi da a daina fitowa bol an daina eh a rubuta gidajen bol da ake so ake kalla lokaci yayi ko gidajen sinima an daina ba a daina ba an daina sinace sinace luwaci cin riba rashin kyautata wa juna an daina kita da hasada da kin juna wannan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa jiddan raba ba Allah yana wa bayin sa kan mutunta bai Allah shi ba azalimi bai amma zalamuna walakin kanu anfusuhum yuzlimuna inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wama rabbuka bizallamin lil 'abid ba azalimi bai shi ba azalimi bai in ya hada ka da wata musiba ka tuhumi kanka ka bi kanka ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fada a ko ina yake fada walau an da ahad alqura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakrihuna to saboda haka a ko ina ne lokaci yayi da mutane su dinga amfani da lafiyar Allah baka lafiya wallahi dama Allah ya baka ka yi amfani da lafiyarka idan baka da ko sisi ko ko kun da baka da lafiyarka kalau to Allah ya baka arziki da Allah sai ba wa wani wanda ya mallaki miliyan 100 ba wanda yake yake mallake da miliyan 100 yana fama da wata cuta inda za a ce in ya bada duk abin da ya mallaka za a dauke masa wannan cuta din bayan sai kuma ga lafiyar ka kuma baka da wannan cuta kana azumi alhamis kana azumi litinin na tilin wa duha na tilin kafin azhar raka'a biyu ko raka'a hudu bayan azhar raka'a biyu ko hudu ko kafin da azhar raka'a biyu ko hudu kana yi ko baka yi kana sadaka kullum ka sadaka kullum kana yi akan ranar juma'a eh akwai alaka mai kyau tsakaninka da iyayenka kana kula musu tsakaninka da ƴan uwanka kuna zaman lafiya kuna taimakawa juna tsakaninka da makocinka lafiyan ku sai abubuwa ne wanda za ka duba ka lura da su don kula da ni'imar lafiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka za mu tsaya a nan akwai tambayoyi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala وبركاته
جزاك الله خيرا سيدنا malamin tambayar mu da farko tana cewa ita ce tana sallah amma da yaro a goye a bayanta sai mata tsari za ta yanke sallan ne ko za ta ci gaba da yin sallan
a za ta yanke sallar saboda sallah sharafinta gusar da a hadasi da habasi da gudani hadasi da habasi inda ya same ta habasi ne saboda haka ne malaman fukaha su suke idan mutum yana sallah aka watsa masa ruwa aka watsa masa fitsari shikenan sai ya yanke wannan sallah in yana salida lalle fitsarin ya taba jikinsa saboda gusar da kabasi sharaɗin su ka san da kamansa ita kuma ta san da zaman wannan kabasi saboda haka za ta yanke wannan sallah ta sauke shi ko ta canja kaya ko ta wanke inda fitsarin ya zubu sannan sai ta ta fara sabon sabon sallah ta gina sabon sallah in ayyukan bai ɗauki a lokaci ba za ta iya ginawa a kan ta tsaya kamar hukuncin wanda haɓo ya fito masa amma ya ɗauki lokaci ayyukan su dole su fara sabon sallah saboda haka dole ne yake wannan sallah kan
wannan wannan yana cewa shine yazo sallan tarawih amma har da sallan isha zai iya cin su a sallan tarawih a madadin sallan isha ko kuma zai koma gefe sallan isha
ba mutane su dai da tagula matsaloli sallan tarawih sallah ce ta nafila sallan isha sallah ce ta farilla ta yaya kai da kake yin sallar farilla za ka jonu da mai yin sallar nafila ku yi tare ta yaya manzo sallama yana cewa inna ma jikila imamu li utamma bihi fala tusiru alayhi cewa an sanya limami ne haka ai koyi shi kar ku yadda ku saba wa limami saboda haka kai da limami na fila ka ka masa ba ka ka masa saboda haka wannan na cikin matsalolin da ake dagula su a wannan zamanin maganan gaskiya wannan hadisi hadisi ne wanda ake ce mishi kauli yana dauke da bayanai da yawa a takaice manzo Allah ne yace an nada ma limami kai koyi da shi kar ka saba wa limamin ka hadisin da ake kafa hujja da shi Mu'az bin Jabal yayi sallah a masallacin manzo ya zo kuma shi yana nafila yana wa mutanen safarin da wannan hadisi ne wanda yake fi ilimi ismail ina ji sai su irin wannan suka yi karo ana ɗaukan hadisin manzo ya gaya maka abu manzo ne zai gaya maka ka yi kaza sai ka bar abin da gaya ma saboda abin da ma'azu bin jabal ya aikata eh ko da ma'azu bin jabal ba aike sa kame fada ba magana ya yace kai kaza misali ma'azu bin jabal ya ce ma kadi limamin da yake yin nafila manzo Allah ya ce karki magana wa zaka dauka eh ma'azu bin jabal zaka ji ko manzo Allah sai kadi to manzo Allah ne fa yace ma inna ma jilal imamu yusamma bihi fa yusallifu alayhi Aisha ta rawaito Abu Huraira ya rawaito sannan aka zo aka ce man Mu'az bin Jabal in yayi farilla zai zo gidansa ai Allah ya mutanen sa za su jona su yi farilla Mu'az bin Jabal shi yake wannan ka kuma abin da manzo Allah ya gaya ma to saboda haka irin wayannan abubuwa ya kamata a daura mutane akan dalili wazihi fili manzo Allah shi ne hujja akan mu shi ne wanda ya ba mu shari'a idan aikin manza Allah da aikin wani sahabi ya saba maganan ma aikin manza Allah za mu haka balle kaulin manza Allah da aikin wani sahabi to saboda haka kan shafi mutane kar su yi wasa da addini su in ka tarar ana tarawihi ka samu wanda za ku yi isha fa ni ma ku yi in baka samu ba ka tsaya kai niyyar ka ta da isha kai sallar isha kai kadai na idan akwai ragowar da su cikin tarawihin kuma ka zo ku zona samu abin da ya samu cikin wannan lafiya kar ka yi wasa da addini ka na'am
Allah ya saka mallam mallam wannan yana cewa shine suke zaune da matarsa suna ta islami lafiya sai ba a son ransa sai manta sai ce ya cike ta to hakan ya kasance ko bai kasance ba
cewa ba a son ransa ba ne ba bane manzo ya bayyana mana cewa salasun jittuhunna jittun wa hazluhunna jittun akwai abubuwa guda uku wanda ko da gaske kake da gaske ne ko da wasa kake da wasa gaske ne shi har da saki ko da wasa ka furta a harshen ka kake wa matar ka na saki ka kawai ka cewa mantawa ni fushi ne bata min rai kai eh ko harshe na ne yayi tuntuɓe wannan ba hujja bane in dai na sake kin nan ya fito a harshen ka ka illa iyaka abin da ake kira nawa ne kake nufi da wannan akalla sai sai ta sako in akwai biyu daga baya shi kenan fala tahillu lahu min ba'du hatta tanji hadatan ghaira wannan shine saboda haka wannan ba hujja ne matar sa ta sako akallan sa daya saboda haka in akwai wasu to za a yi lissafi da na bayan babu kuma to ya sanda akwai saki sai akan matarsa na'am
malam wannan yana cewa shi ne kullum ya bukaci matarsa da sunna tana ki to shi yana neman nasiha a wajen malam ya kamata yi
sako ne a hadisa Allah subhanahu ta'ala ya bayyana yake cewa as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi lima hafizan mata da ghai su ne masu biyayya ga mijinsu kuma hadisi ya tafi cewa dan matar da ta kai wannan za ta kwana da kishin Allah cikin mala'iku da la'anar Allah da la'anar mala'iku ma sallu ala nabiyil karim ayi salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam